أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala raye da umarni wanda baya yankidi barantana ya mutu wanda ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu al-ansar a yau ranar litinin 11 ga watan zulkaida shekara ta 1442 hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai ga 21 ga watan 6 shekara ta 2021 miladiya a cikin karatun littafinmu na lamiyar ibn wardi rahimahullahu ta'ala wannan zai kasance cikin ikon allah da yardarsa darasinmu na uku a cikin wannan littafi a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na goma sha shida yau zan mu tashi a baiti na goma sha bakwai da yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya ibn al-warqi rahimahullahu ta'ala ay bunay yasma wa ya jama'at حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وحول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحكر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل بازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إسلام الأمل نعم يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى أي بني يسمع وسايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وحول تشتغل عنه بمال وحول واهجر النوم وحسبه فمن واهجر اليوم وحسله فمن يعرف المطلوب يحكر ما بذل يعرف المطلوب يحكي ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدا بازدياد العلم يرغم العلا وجمال العلم إسلام الأمل وجمال العلم إصلاح العمل زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na goma sha bakwai aibunai yasma wa saya jama'at hikman fussat biha khairul milal malam anan ya fara da nasiha akan waɗansu wasiyoyi masu amfani ga musulmi yake so ya fara zanawa malamin ya ce ai bunayya bi mana ya bunayya au yabni ya kai dan dana anan bunayya tasgiru ibni للترحم والشفقة kenan tasgiri ne ne kamar ɗan ƙaramin ɗana ya kai ɗan ƙaramin ɗana a larabce ana iya cewa bunayya bil fathiliya wa kasariha a ce bunayyi wa iskaniha ko kuma a ce bunai duka ana faɗin haka nan ya kai dan dana isma wasaya jama'at saurari wa'annan wasiyoyin da suka hada hikimomi a cikin addinin musulunci wasaya jam'u wasiya wasiya daya in za a yi jam'inta a larabci ne a ce wasaya menene wasiya iya ma yuqaddimuhu al-insanu ila ghairihi bi hirsin يؤخذ عنه سواء كانت كلاما أو غيره shine tarif na wasiya abinda mutum zai ba zai ba wani shi da kwaɗayin ya ɗauki wani abu mai amfani a ciki in ma ta hanyar magana ne ko kuma in ma ta hanyar wani abun ne wanda ba magana ba yana da kyawo a musulunce uba ya zanki yi ma ɗan shi wasiya yana daga cikin abubuwan da suka kawo gurɓacewa tarbiyya a irin wannan lokacin namu uba bai zama da ɗiyan shi barantana har su tattamna barantana hai ya mai wata magana wanda zata amfane shi a gaba sai dai ka gani wai ɗana da uba ɗan in ya ga uban kamar ya ga wani zaki shi kuma wannan bai kawo tarbiyya in muka diba cikin alkur'ani mai girma cikin suratu luqman zan ga inda luqman yake ma ɗan shi wasiya wa isqala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wa isqala luqmanu libnihi kace lokacin da lukman yake ce ma ɗan shi wa huwa ya'izuhu lokacin da yake mai wa'azi lokacin da yake mai nasiha lokacin da yake ba shi wa'insu wasiya daga cikin wasiyoyi masu alkhairan gaske ya bunayya ya kai ɗan ɗana la tushrik billah kadda kai shirka ga Allah inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim lalle shirka wani zalunci ne mai girma muka diba kun ga lukman ne ke ma ɗan shi nasiha ke ma ɗan shi wasiya akan da ya riƙi addini kai ya shirka ga Allah duk lokacin da muka bar ɗiyanmu ko ganinmu ban ma musu wa'insu wasiya wa'insu kalimai wanda za su ɗora su a saman hanya dole tarbiyyar ta ringa gurɓacewa yau da gobe shi ne malam shi a nan ya fara wasiya ba ɗalibi na ilimi wa hazihil wasiya yajibu li ɗalibin ilm an yahfazaha ya kamata ɗalibin ilimi ya kiyaye wannan wasiyar da mai littafi zai bada wa an ya abdu alaiha bin nawajis ya rike ta da haƙori matamna ma kar ta kubce mai dan saboda iya wasiyatun jalila wasiya ce mai girma menene maksudin baitin yace ya bunay yasma wasaya jama'at hussat biha khairul milal ya bunayya aqbil minni alwasaya ya kai dana ka ɗauki wa'annan wasiyoyi allati jama'at hikman kasira wanda wa'annan wasiyoyin sun hada hikimomi masu yawan gaske na fi'atan laka zasu ma amfani wani amsalika da waɗansu ma makamantarka su ma su musu amfani kusa bayani ha wajen uha hairul milal a nan hairul milal malam yana cewa an haɗa su ne a cikin addinin musulunci malam kinaya ne hairul milal don saboda addinin musulunci shine hairul adiyar dinul islam la wannan wasiyoyi la tashidu ha majmu'atun fi ghairi hazal din kenan ba ka samu waɗannan wasiyoyin ba da malam zai baka kamar yadda aka haɗa su a addinin musulunci a cikin wani addini wanda ba na musulunci ba don saboda babu addini mai daɗi kuma babu addinin da ya kowane addini kamar addinin musulunci wa raditu lakumul islama dina in ji Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alherin al'umma kuma addinin musulunci shine mafi alherin addinai وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أنتم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أنا وصيين قال سيفارا فكانت أولى الوصايا أبيتي نبوم شاتقوس هيك تشوا اطلب العلم ولا تكسل الفماء أبعد الخير على أهل الكسل babban wasiya malam sai ya fara akan neman ilimi ba abin mamaki ba ne ba kai ko da alkur'ani mai girma ayar da ta fara sabkowa akan neman ilimi ikra bismi rabbika allazi khalaq kenan kaga ba karamin nasiha bane ba amma mutum nasiha akan ya nemi ilimi kamar yadda aya daga cikin ayo daga cikin ayoyin alkur'ani wanda alkur'anin karan kanshi da wannan aya ya fara sauka akan mutum ya nemi ilimi utlubin ilma mala ya kawo filin amr lil wujub filin amr ne banda amarin kuma hadda wujub dan me yasa ya zama to wujub لقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi farilla ne mutum ya nemi ilimi don mi don saboda al'ilmu diya lil umma saboda ilimin wannan shine hasken al'umma wa huwa nurun yuniru laka sabi kuma hallo ilimi haske ne wanda shi ne yake haskaka ma hanyarka ta rayuwa wa hayatun nufus hallo ilimi shi ne rayuwa ma kai ta rai wa qarinul iman ilimi abokin imani wa ahaluhu ƙurana'ul mala'ika kuma hallo ma abuta ilimi wanda suke neman ilimi an gama su da mala'iki sun zama ƙurana makwabtan mala'ika a cikin alƙur'ani mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada shahidan lahu annahu la ilaha illallah wal mala'ikatu ga Allah ya kawo ƙurana mala'ika al-muttasifuna bil khashiyah al'ur'ani an siffanta da masu ilimi da masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala innama ya shalla min ibadihi al'ulama a kan haka wajibi ne ga musulmi ya tashi ya zabura ya nemi ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi da dama akan wannan maudu'in da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون shin yanzu wanda suka sani da wanda ba su sani ba wanda suke neman ilimi da wanda ba su neman ilimi wanda kullum suna zuwa wajen karatu da wanda ba su zuwa wajen karatu wai sun zo ɗaya amsa ita ce ba za su zo ɗaya ba la yastawiyan wannan ana zancen mutane to kai kadiba at-talkilar almu'allama laha fadlun ala ghairil mu'allama kai ko da ai karnuka da karnuka wanda an koya musu abubuwa irin wannan karnuka da muke gani ana zuwa yaƙi da su irin karnuka da muke gani a basu sako su kai waje kaza irin karnuka da muke gani an koya musu ilimi yadda za su yi dan an yi wani hatsari gini ya faɗa ma mamata su tona su shinshino su jina akwai gawa ko babu ai ba ɗaya bane ba da karnuka haka irin wanda wasu da wannan ilimin to barantana mutane shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ba ɗaya bane ba amsa a cikin alqur'ani akwai ta su wanda ya'lamun in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai ɗaukaka su yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja cikin suratul mujadala yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah zai ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma darajat kuma wanda ma'abuta ilimi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su daraja shine ɗan karin magana suke cewa العلم يرفع بيتا لا عماد له العلم يرفع بيتا لا عماد له ilimi yana daga gidan da bai ya da ginshiki mutum in ɗan ƙaramin gida ne to wannan ƙaramin gidan in sun ba iyansu tarbiyya aka samu ahalin ilmi a ciki to he kaga gidan ya ɗaukaka ƙarƙashin wancan ayayyar fa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja dan haka kai kokari ya kai musulmi akan neman ilimi kada ka shagaltu shine malam a ashadul bait nan ke yake cewa wala taksal fama ab'ad al khairi ala ahli al kasal ka nemi ilimi kada ka yi kasala dan saboda alkhairi ko yama masu kasala nisa alkhairi ya ma masu kasala nisa a nan malam ya kawo mana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tafiyar da talab a fatu talab yana daga cikin abubuwan da suke yin da kuraje ko kuma su kawo cikas a wajen nema kasala abubuwan da suke kawo cikas akan mutum yana nema wani abubuwan mutum ya yi kasala ba zai samu ba imana ya ce to kadda ka yi kasala malam badara ila tahzir he gaugawa wajen yi mana kashedi akan kadda mu yi kasala fa innal ilma wal kasala la yajtami'an dan saboda ilimi da kasala fa busu haduwa wa annal gayat kuma ka sani cewa fa gurace gurace da mutum yake so ya cimma a rayuwarsa ta duniya da ta lahira التي يقدر بها الناس في الدنيا والآخرة لا تحصل بالتوالي والكسل ba samun wannan gurace-guracen da ake so a cimma guri a duniya ko kuma a lahira da kasala ba a samu wa ita'in nafsi ma tashtahi kuma in dai an rinka biya rai akan abin da take so kullum hallo shi ma ba a samu wannan ba abin da ake son ba bal la budda min al-ijtihad bari dai dole sai an yi kokari shine wani malami yake cewa bi kadaril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahara layali bi kadaril kaddi da gwalgwadon kokarinka tuktasabul ma'ali kake samun matsayi wa man talaba al-ula kuma duk wanda yake son matsayin nan sahara layali to sai ya rage barci da daddare haka mala yake cewa akwai karin magana hatta bilfaransiya hunaka masal misrahu inda ma yaqulun sai a mesir de l'effort qu'on obtient la couloir nan gulgudan wahalarka gulgudan samun matsayinka wani malami yake cewa wa man talaba al-ula bi ghairi kaddin wa man talaba al-ula bi ghairi kaddin sayudrikuha iza shabal ghurab duk wanda ya nemi ilimi wanda ya nemi ɗaukaka wa matsalabar ula bigayri kaddin ba tare da wani kazar-kazar ba ba tare da wani shan wahala ba ko shan wuya kawai yana son tubus malam ya ce zai samu amma ba idan hankaka ya yi kurkura karin magana ne kamar ka ce amma fa idan kaza ta yi haƙori kaga minan mustahilat amma fa idan raƙumi ya wuce ta ga ƙofa allura kaga irin wannan abubuwan ba zai samu ba kenan manjadda washada in ka yi ƙoƙari zaka samu wa man zara'a hasada kuma hannu in ka shuka to zaka girba kenan ko aljanna ai kuffat bil makari an kewaye ta ne ba tubus ba ake shiga ko aljanna an kewaye ta ne da abubuwa wanda rai bayya su shine Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wala hannafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa to wal mashyi la yablugu illa bi rukubi si'ab haka ba a samun matsayi dole sai an ringa dan shan wahala wata wal ma'anat da irin wa'insu abubuwa na su'ubat su ringa zawa wa haka sal'il haka ma ilimi shi ma dole sai an ji wannan ɗalwiye dan shi yasa imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان إمام الشافعي رحمه الله تعالى كتوى أخي لن تنال العلم إلا بستة dan uwana ba za ka samu ilimi ba fa sai dai da abubuwa guda shidda zan baka bayanin su a bayyane cikin bayanina sai malam yake cewa zaka'un kai da kwazo wa hirsun da kwaɗayin abin ya zamanto kana son wannan abu na biyu ke na uku washtihadun sai da ƙoƙari wa bulgatun kuma hallo sai ka kai wannan neman ilimin ine ne na ake so a nuna akwai ɗaliban ilimi wanda littafi ba su kai ba sai su ringa zari sun fara wannan ba su ida ba sai su bari hallo su je wannan sun fara wannan ba su bari ba sai su je wannan kai ba kai ahadari ba ba kai ishimawi ba kai iziya ba can ka ɗauko fiqh sunna ko kuma ka ce a'a sahihul buhari kake so ka fara da shi ko kuma ka ce a'a kaza za ka fara da shi ina akwai mataki mataki wasu hubatu ustazin kuma har da mutum bai koya ma kan shi sai da malam shine malam ce wasu hubatu ustazin wa tul zamani kuma hannu sai an doka lokaci ba kai guda ɗaya ka ci lokaci guda ba zaka ci a'a kawai so kake ka sauke littafi kaza ko ka zama malami kenan sai yau da gobe wa qul zamani kenan shine malami yake mana akan nasiha da mulki ilimi kuma hannu mu bar kasala dan saboda alkhairi ya ma masu kasala nisa ومن لم يزق ذل التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته duk wanda. bai ji wahala ta ɗan lokaci ba ta ilimi to fa zai ji wahala ta jahilci tsawon rayuwar shi sai mana yake cewa wa man fatahu ta'lim waqtu shababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi hayatul mar'i wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li zatihi wa man fatahu ta'lim waqtu shababihi duk wanda ya bari ilimi da neman ilimi ya bar shi lokacin da yake gwarzantaka shi yake yarinta shi har ya tsoha don saboda aka tsohon karatun da wuya yake shiga ya ce to mala yake cewa imamu shafi rahimahullahu ta'ala fa kabbir alaihi arba alli wa fatihi wannan to kame kabbara guda hudu don saboda ai ya riga ya mutu ke cewa hayatul mar'i wallahi bil ilmi wat tuqa malan sai da ya rantsuwa ce rayuwar mutum fa wallahi kawai sai da ilimi da tsoron Allah iza lam yakuna an babu ilimi ko babu tsoron Allah yau babu ma amfani batta da amfani idan mutum ya zama dabba eh a baiti na gaba malam yake kammala bayanin shi a baiti na goma sha takwas sai da bayanin shi a baiti na goma sha tara yake cewa wahtafil lil fiqhi fid dini wala تشتغل عنه بمال وهوى واحتفل للفقه في الدين أي اهتم بتحصيل العلوم الدينية كيكو قري نيمان إلمين الدين إن مالا يا كاوما كان آمن مالا يا كنيمي إلمي آمن أنا سو متن نيمي إلمي نيمي إلمي اللي نيمي إلمي نكسا ya nemi ilimi na tarihi ya nemi ilimi duka wanda zai amfane shi ya amfani al'ummar shi ya amfani musulmi ga baki daya sannan a nan mana sai ya yi zikirul khas ba da al'am kenan bayan mana ya ambaci ilimi duka bi siffa amma yanzu kuma har sai ce to barantana fa ilimin addini kadda mutum ya saki ya yi wasa akan ilimin addini washtahi ka yi ƙoƙari fiha a cikin ulumin duniya wala tugafil anha bi malin wa hawal shine ma na yace wala tashtagil kadda ka shagalta bi malin da dukiya wa hawal menene ake ce ma hawal duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'imar shi na daga bayu ne maza ko kuma bayu ne mata ko kuma abin hawa ne da sauransu duka shine wa hawal idan mala ya ce kadda ka bari ka yi shagalatuna amwaruna wa haduna idan ka yi kokari kan neman ilimi na addini in kana so ka rabauta a duniya kuma hannu in kana so ka rabauta a lafira don saboda alkhairi yana tare da wanda yake neman ilimi na addini duniya tsinanna ce abin da ke cikinta ma tsinanne sai dai an bakan allah subhanahu wa ta'ala ko malami ko kuma mai neman sai in baka zamanto ba malami to ka yi ƙoƙari ka zamanto kai mai neman sani in ba haka ba kuma hallo kana cikin halaka in kana son alkhairi dole sai ka ba da himma wajen neman ilimi na addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah yake son shi da alkhairi sai ya sanar da shi a cikin addini shi kuma ilimi na addini wannan na fiqihu huwa ilmu allazi yahtaju ilayhi kullu wahidi ilimi ne wanda kowa yana buƙatar shi da zan mu ɗauka sai mu ce sbt sai mu ce fardul kifaya ce in wa'insu suka yi ta wa'insu ba sai sun yi ba da zan mu ɗauka mu ce fizik mu ce fardul kifaya ce in wa'insu suka iya mu ce ba kowa sai ya yi ba da zan mu ɗauka mu ce ilimi na kaza ilimi na kaza haka amma shi ilimi na addini dole ne dole ne kowa sai ya nema saboda kowa na yin sallah musulmi ne in musulmi kake to ya zakka yi sallah ba tare da kayan ilimin wannan sallah ba ya zakka bauta ma Allah ba tare da ka san yaya zakka bauta me ba idan shine malam yake zabarar da mu akan cewa ya kamata mutum a cikin awa 24 da mutum yake da akwai wani lokaci wanda ya ba ma kansa don ya samu ilimi na addini ka je kasuwa ka je ina ne ka je ina ne amma baka da lokaci kuma hannu wanda zaka tsaya ka saurari karar lahu kalar rasul baka da lokaci wanda zaka tsaya ka gyara addinin ka yana shine ma yake cewa ya kamata mu gyara akan wani ولهذا نبه الى التمسك بالفقه dan shi yasa malam ya mana tambihi akan mu yi riko da fiqh neman ilimi a cikin addini shine wani malami yake cewa wanda ake ce ma ibn wannan fil hassi ala dars al fiqh wal hadis yake cewa wa khussa ilm al fiqh bid dars wa kun kal laysa aw ka ashhabi wal atqas ka zamanto akan ilmin fiqh ka riki ilmin fiqh ka zamanto kaman allais ne allais wani babban malami ne wanda ake ce ma ibn sa'ad imamu ahalin masar fi zamani shine limamin misra a lokacin shi au ka ashabi ko ka zamanto ka ashab shi ma babban malami ne ibnu dawud sahibu imam malik wanda ya mutu a shekara ta 204 eh hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wal ataqi ko kuma ka zamanto kamar ataqi abdurrahman bin qasim al-misri kenan وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البهاري فكن كالبيهقي sai malam yake cewa a cikin hadisi kuma in baka kasance ba kamar buhari to ka zamanto kamar bai haƙi duk da malam ya san baka isa ba ka zamanto kamar bai haƙi tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami kiramu tashabbahu in lam takunu mislahum ku yi koyi da su ko da ku kasance ba kwatankwacin su inna tashabbuhu bil kirami kiram lalle yin kwatanci da mutanen kirki shi ma zama mutumin kirkin ne ko da ko baka zamanto kamar su ba kamar ka zamanto kamar su kenan shi da malam yake cewa wa fil hadisin nabawi in lam takun misl al bahari fa kun kal bayhaqi ka san ai ko bayhaqin ba zaka zamanto ba amma malam yana nuna ma a ce kakka sare akan neman ilimi kakka sare ka zama ka yi kokari duk wanda yake neman abu zai same shi man jadda wajada ina shine malam yake cewa wahjurin nauma wa hasilhu faman ya'rifu al-maqluba yahqir ma bazal malam yake cewa wahjurin nauma ka kaurace mabarci utruk malam ba yana nufin ka aurace ma barci duka ne kwata-kwata don saboda barci yana da mahimmanci kuma halin maudu'i ne babba a cikin musulunci ga baki daya li'annan nau ayatun min ayatin lahi barci wannan da kuke gani shi da kanshi aya ne daga cikin ayoyin Allah wa ni'matun min ni'ami kuma ni'ima ne daga cikin ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu Allah rahatan lil abdan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan barcin hutu ne ga gangan jiki fil laili wan nahari ana yin barci a dare kuma hallo ana yin shi a rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa qilu ku yi barcin rana don saboda shaidan ne ba sa barcin ba sa barcin rana wala hayata lil mar'i bidunihi ai babu rayuwa ma ga mutum in bai yi ba zai yi barci ba yafqudu al insan fihi hawasu in mutum ya barci zai huta dukkan organ da san sai shi su bace ba abin da yake aiki sai shi in ji malaman shari'a ta musulunci in kai barci dukkan organ da san su magana guda biyar gusa aiki sai magana guda daya ita ce ta shi malamai suke cewa takanyu shine sababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rihe wannan ayar da asamu wata aya ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtiga'ukum min fadlihi inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un shine malamai suka ce takanyu Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan ne ya rike wannan ayar da inna haza inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un to amma menene malam yake nufi ana yace wahshurun nawm ka kaurace mu barci dan saboda barcin shi annawm qaliluhu mudid kai barci kaɗan ga awowin da ya kamata ka yi sai ka ƙi yin wannan awowin to wannan zaka cutar da kanka mudir wa kasiruhu mudir kuma hallo in yi yawa ma hallo to hallo shi ma zai cutar wannan likitoci sun tabbatar da haka sai ma ne kita fala ta namu kasiran to kada ka yi barci wannan da yawa kai kullum kawai barci washtahid fi talabi ma yanfa'uka fi darain kai kokari akan abin da zai amfane ka a gida guda biyu wanne kenan duniya da lahira man ya'rifu qadara matlubihi wa 'alima anna talibuhu muhtaram inda Allah wa inda nas haythu ma kana yu'addu kullu ma bazal dan duk wanda ya san kima abu to dole ya ringa kidayar da wannan abu dole ya ringa ba wannan abun muhimmanci ya malam yake ce mana la taqul qad zahabat arbabu har yanzu dai malam yana zance ho akan talabul ilm duka akan wasiyar da ya fara la taqul qad zahabat arbabu arbabu jamu rabb bi ma'ana sahib la taqul qad zahabat ashabu kada ka ce kai masu ilimin husun tafi kada ka sani da can malam da ya ce ma a fikihu ka zama kallais ko kuma ka ashab a hadisi ka zamanto ka buhari in ma baka zamanto buhari ba kamar ka zamanto akan bai haƙi shine ma ne cewa la taqul qad madat ashabul ilm bi mautihim kadda ka ce kai masu ilimi ba sun tafi yanzu duk lalibai ne ake ba a san wannan magana kadda ka ce wannan wasi ne na shaidani هذا وسوسة من الشيطان قد يكون من الأوائل أو المشاكل التي يدعها shaitan amama talibul ilm takan yi wa'annan yana daga cikin matsaloli da wa'ansu su'uba wanda shaitan yake sa ma ɗalibin ilimi a gaban shi ya sanya mai kasala shi kuma an ce wala taksal fa yaqulu he shaitan ya ce mai zahaba ahlul ilm wa zamanihim kai ai ma abuda ilmi da zamanin su sun dai ya kamata kai a matsayinka na ɗalibin ilmi ka ce ka fassara kullu man sara ala darbi wa sal shine malaka ta kullu man sara ala darbi wa sal karin magana ne na larabawa duk wanda ya hau hanya kawai ya isa man sara ala darbi wa sal shi wanda ya zo bakin iyaka ya iso gari yana kai da in baka fara neman ilimin ba nan wata zakkar da'iman kuma hannu ka ringa tunawa man sarafa tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة wanda ya hau hanya yana mai neman ilimi a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa mai hanya a cikin aljanna shi ne ake tambaya a cikin kacici-kacici sai a ce mutum ne yake tahiya a hanyar ɗan aljanna kuma hanya ce zai ringa tahiya a hanya ta aljanna kuma tun a duniya su wayansu hanyoyi ne kaga hanya ta neman ilimi tana ciki hanya ta zuwa gaida mara lafiya tana ciki da sauransu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ƙarƙashin wannan inin wannan mansara ala darbi wanda ya je bakin iyaka ya isa gari inda hausawa suke cewa Allah ya ce tashi in taya ka ai aya ce suke fasarawa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yana in ne ka nema to ka samu dan saboda duk mai nema yana tare da samu sai malai yake cewa في ازدياد العلم إرغام الإداء وجمال العلم إصلاح إصلاح العمل أتكلم نيمان إلمي أتكلم كلهم كرنجا قالوا كان آل كان كإلم كيرنجا قالوا هذا سوى العلم شي بيا إداوا كلهم متن تكن نيمان زيادة يكي إسا أي تازو تتكن سورة الكهف عند النبي موسى alaihi salatu wassalam aka gama shi da wanda ya fi ilimi ya fi shi ilimi sosai wa fawqa kulli zai ilmin ali kullum mutum cikin nema yake tun daga daren goyo har zuwa kabari kenan malam yake cewa yanzu iza kunta turidu an taglab aduwaka idan in kana so ka rinjaye abokin adawarka to sai da hanyar neman ilimi bizdiyadin ilimi a cikin neman ilimi ko kuma a cikin haɓɓakuwar ilimi ko ƙara ilimi irgam in an ce irgam wada ul'am fitra ragima amful ragima amful cikin wannan hadisin da ya zo a ce hancin shi ya ci ƙasa hancin shi ya ci ƙasa hancin shi ya ci ƙasa wai alama ne na ƙasƙanci mutum mai girman kai ai yana tafiya ne yana ɗaga kai yana ɗaga hancin shi to kuma sai aka ce ragima amful an turmuza kan shi cikin ƙasa ya ci ƙasa sai shi ne malaki cewa a cikin haɓakon ilimi kamar ka sanya ma abokin adawa kane ya ci ƙasa wa jamalul ilimi kuma kyawun ilimi islahul amal a gama shi da aiki a yi aiki kyakkyawa a nan malam yana nuna mana akan wata lokuta muhimmiya shine al'ilmu wal'amur bi ba ilimin ba yin aiki da wannan ilimin don saboda la haira fi ilmin ya min al'amali ilmin bila amalin bi sharri ablaka la haira fi ilmin babu wani alheri ga ilimi in dai babu aiki akan wannan ilimin a ta'amurunan nasa bilbirri wa tansawna anfusakum وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون shi ne malam yake cewa amfanin ilimi a yi aiki da shi kuma babu wani alheri ga ilimi sai in an yi aiki da wannan ilimin don shi yasa ko malam mai usulun salasa muhammad bin abdullahab yake cewa babu ilmi qabla al-qawli wal amali kenan almuhim ilmin ba laifi bane shine zai zo farko dan saboda duk bautar da zakai ilimi bai zo ba a farko to kayi a banza dan saboda ba a bauta ma Allah da jahilci ba a bauta ma Allah da jahilci bakka da hujja sai ka je ka nemi wannan ilimin ka gani ana yi sallah so da yawa zaka ga misali ladanninmu ko kuma hannu masu jan sallanmu ko kuma a'a mun karan kanmu da muke yin sallar ko mun ga ana yi ne sai muka hau wannan abu shi kuma wannan abun makaranta ake zuwa a koya wani malami yake cewa ya yi darasi na nahau zan mu ga ahimmiyatu darsi nahau a darasi na gaba yana saman mumbari kawai sai ya ringa wardillahumma an abi bakari wa umarin wa usmanin wa aliyin ko wani yaro ana zauwa da shi kamar yaro ne wanda yana faranko arab yana turwaziya kawai kullum sai ga an zo wannan wajen malam ya yi mulahaza kawai dariya yake yi yaron shi yaron nan dariya yake kawai an ce wardin lahumma an abi bakari wa umarin wa usmanin wa aliyin kawai dariya yake ce dan me yasa yake yin dariya sai ce mala ai mamnu min as-sarf to mala yace me mamnu min as-sarf eh mala mun kauye ya san mamnu min as-sarf me mamnu min as-sarf yanzu sai je tambaya ce ai mamnu min as-sarf wata kalma ce wanda ita da yadda aka yi da ita barka dokan tanwini kuma har barka dokan wasali kasa a larabci ne da yadda aka yi da ita wannan kalma in ta zo cikin larabci barka dokan tanwini ce a nan akwai kalmar da kawai ita ba ɗauka mata wasilla sama a ɗora mata fatahatain ko kasaratain ko godon matain ce e ta gani kamar wardin lahumma an abi bakari in ka umarin ta ga umar al'alamiya ne in fiye da ita wa umara wa usmanin ba a ce fiye da wa usmana sannan wa ali to haka ne kenan dole sai an nemi ilimi sannan za a fara bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan an nemi ilimin sannan har a yi aiki da wannan ilimin don saboda mutum da ilimi baya aiki da shi kamar salil himari ya milu asfara kawai kamar jakki ne yake ɗaukan kaya da littattafai bai iya buɗewa barantana ya karanta su Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a cikin lamurkan na yau da gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukatun mu na alkhairi wanda musu lahiya mu Allah ya ba su lahiya wanda suka mutu mamatan mu Allah ya jigan su da rahama Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbila ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين